أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والدعوة بنظرة تأتي لنا بالزفر jama musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan mazauni mai albarka inda muke zaunawa kowane marice na ramadan domin gabatar da karatun littafin Allah da bayanin wani abu daga cikin ma'anoninsa a cikin wannan wata mai albarka muna wa Allah godiya jiya muna cikin suratul tauba wato mun kawo mun kai ƙarshen maganar da Allah tabaraka wata'ala yake yi akan mutanen uba da kuma ko in ce muna cikin maganar wato munafukai waɗanda suka gina masjid dirarin masallacin da an ka gina don a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda ke sallah masallacin uba sun gina shi da umarnin abu amir arrahib ko alfasik kamar da manzo Allah ya ambace shi suka zo suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu sallah ciki saboda izgili wato sun ce manzo Allah ya zo ya sa musu albarka ga masallacin don su yi umarni da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi jama'a kuma daga baya su yi umarni da masallacin don a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wata'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta jiya la takum fihi abada la masjidun istisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi Allah ya ce kada kai sallah ciki har abada wallahi masallacin da an ka gina bisa ga tsoron Allah shi an mai cancanta ka tsaya ciki kai sallah kuma Allah ya yi yabo ga mutanen Quba yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikin wannan masallaci akwai wasu mazaje wanda suke son su tsalkaku Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu tsalki to nan muka tsaya yanzu mai karatu ya karanta mana bismillahir rahmanir rahim afaman ustisa bunyanuhu ala taqwamin Allah wa ridwanin khairu lamman ustisa bunyanuhu ala shafa zurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam والله لا يهدي القوم الظالمين الله تبارك وتعالى يشي أفا من أسس بنيانه كما أسس بنيانه كما يدي كرنتا أفا من أسس بنيانه شين masallacin da an ka assasa ginin shi ala taqwa min Allah bisa ga tsoron Allah shi an masallacin ku ba khairun shi yake amman usisa bunyanun ala shafajun bin hari ko ko masallacin da an ka assasa gina tai bisa ga gaba gene na gaba wadda za ta ruzga fanhara bihi bina da jahannam ya ko ruzga da shi cikin wata jahannama Allah ya kiyaye mu wallahu la yahdi al-qawm zalimin Allah baya shiryar da mutane wayanda suke azzalumai to shine mai tafsiri yace wato afa man sisa bunyanuhu shin man usisa bunyanu wanda an ka assasa ginin shi ala taqwa mai tafsiri yace ala makhafatin bisa ga tsoro min Allah na Allah tabaraka wa ta'ala raja'a ridwani saboda neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala minu da gare shi khairun shi yake zama alkhairi am kuku man usisa bunyanu wanda an ka assasa ginin shi ala shafa bisa ga gini na jurufin gaba in misali irin rijiyar turi mai gadambu ko kuma gaba ta gibi inda za ka ruwa sun zaizaye ƙasan saman kuma ya zama gaba ɗan lihi-lihi wanda ba ta da wanda ba ta da kwari ita ashafa zurfi wato gaba ta gehe na gaba wadda ta yi kusa rugawa harin wato wadda ta yi kusa waɗuwa mai tasirin ce mushrikun ala suqudi wanda ta yi kusa da baɗi to wannan masallacin da an ka gina shi akan gaba gehi na gaba wanda za ta rusga fi ashaba jurbin a abu mai jiga wanda ya yi kusa fada fanhara sai ku ya fada ya rusga bigi da shi fi nari jahannam cikin wutar jahannam shi irin wannan masallacin wanda a gab da wutar jahannama an gina shi bisa ga gaban jahannama kuma zai ruga ya ruga cikin wutar jahannama shi shi a alkhairi khairu shi ya zama alkhairi mai tafsiri yace tambilun wannan dai misali ne lil bina'i ala zidd taqwa ga wanda yayi gina ga abin da ba tsoron Allah ba bima yu'awwalu ilai ga abin da an makoma zuwa gare shi wato mutumin da ya gina abu wannan ba masallaci dai ba duk abin da aka gina in dai an gina shi bisa ga tsoron Allah da neman yarda Allah da takawa to yana kamar an gina shi bisa ƙasa mai ƙarhi mai foundation mai kyau an aza shi inda ba zai rusga ba duk abin da kuma aka gina shi ba bisa ga tsoron Allah ba to yana misalin mutumin da ya yi gina bisa ga gaba ta bakin rijiya wadda ta yi kusa da rusga to shine Allah ya buga misali da waɗannan waɗanda suka gina masjidu dirarin cewa sun yi gina bisa ga gaba wanda za ta ruska fanhara bihi duniya da jahannam shi na mai tafsiri ce khairu tafsilin shi yin misali lil bina'i ga gina ala ziddi taqwa wanda an ita bin wanda kake santaka da tsoron Allah mimma yu'awwalu ilayhi wa safahu liyanahum bi arba'ati awsaf Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta gina kafurai da siffofi guda hudu na farko yace usbisa ala shafa zurfin harin fanhara bihi dina da jahannam Allah ya ce an assasa ginar bisa ga gaba wanda za ta rusga sai ta rusga kuma da su cikin wata jahannama ma'ana manuhohinsu wa'anda sun ka gina masallacin a kansu suna kama da gaba wanda za ta rusga kuma ƙarƙashin manuhohinsu wutar jahannama ce kamar sai Allah ya kwatanta manuhohin da gaba wadda za ta fada sai ya kwatanta abin da aka ƙasa ga manhojin da wutar jahannama wato a kenan ta ruga da su cikin wutar jahannama wallahu Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ne to kaga sifa ta farko shine sun yi gina akan gaba wadda za ta ruga cikin jahannama sifa ta biyu kuma bi annahum zalimun Allah ya siffanta su da cewa su azzalumai ne za mu ji sauran kofin nan gaba na'am la yazalu bunyanuhum la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba yana cewa لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا بنيانهم الذي بنوا ينسوا وانغر سوك جنا wannan masallacin da suka gina la yazalu ba zai gushe ba ribatan yana shakka yana kokwanto yana rashin lahiya fi qulubihim a cikin zukatansu لا يزال بنيانهم الذي من أوربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم sai lokacin da an ka karkace zukatansu ma'ana sai lokacin da sun ka mutu sannan su ga yaqinin abinda sun ka gina bala'i ne a kansu shi Allah ya zalimu ne annahum alladhi manawri bata fi qulubihim illa an tuqatta qulubuhum wallahu Allah tabaaraka wa ta'ala alimun masani ne hakimun mai hikima shine mai tafsiri yace wato wasafahu aidan bi anna zalika la yazalu shakka fi qulubihim wato dama yace Allah ya siffanta su da sifofi hudu na farko sun yi gina akan gaba kuma gaba ta ruga sai cikin wutar jahannama na biyu kuma Allah ya siffanta su da azzalumai ne wallahu la yahdil aw zalimi na uku kuma Allah ya siffanta gina su da cewa ba za ta gushe ba tana zama shakka kaikayi a cikin zukatansu wato rib raibu kenan riba shakka kenan ko alaftu alafta walam tasruku li halfika ribatan in ji mawaƙin jahiliya walaysa wara Allah lil mar'i mazhabu wato riba shakka kenan ko kwanto fi qulubihim a cikin zukatansu sifa ta uku Allah ya ce su din nan suna da kokwanto cikin zukatansu kuma kokwanton ba zai rushe ba sai in sun mutu sun ga abin da sun aikata shi ne mai tafsiri ya ce da Allah ya ce wallahu alimun hakim ya ce alimun bi halkihi Allah masani ne da dukkan bayansa hakimun fi sun'atihi bihim Allah mai kyautata aiki ne ya san yadda zai da su da baraka wa ta'ala na'am
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنسان والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى يسير إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله إن الله حقيقة الله تبارك وتعالى اشترى من المؤمنين Allah ya saye daga muminai ya sai amwalahum anfusahum wa amwalahum Allah ya sai rayukansu da dukiyoyinsu ya saye to me zai bayar bi anna lahumul janna Allah zai ba su aljanna ina za su kai rayukan yuqatiluna fi sabilillah su yi yaƙi da kafurai wajen ɗaukar kalmar Allah fayaktuluna wa yuqtalun su kashe kafurai su ma a kashe su wannan alƙawalin na aljanna wa'adan alƙawali ne Allah ya ɗaukan makai ne alaihi haƙƙan wato Allah wa'ada wa'adan haƙƙan ya yi alƙawali na gaskiya fit taurati wal injili wal qur'an a cikin at-taura da linjila da alqur'ani sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi fastabshiru ku yi bushara ya ku jama'an musulmi bi bai'ikum na'am wa man awfa bi ahdihi min Allah Allah yayi kirari tabaraka wa ta'ala yace wahi Allah cika alqawli faman awfa wa amai cikawa bi ahdihi da alqawli ne min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana babu wanda yafi Allah cika alqawli to tunda babu wanda yafi Allah cika alqawli ku da kun kai alqawli da shi kun ba da rayukan ku to fastabshiru ku yi bushara bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi da cinikinku wanda kun kai ciniki da Allah tabaraka wata'ala fastabshiru bikum alladhi ba'atum bi wallahu wa dhalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mafi girma Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wannan aya yana bayanin bai'atul aqaba bai'atul aqaba ita ce wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane zuwa ga Allah idan annabi yana zagayawa lokacin hajji manzo Allah yakan zagaya baki sun shigo makka yana gaida su sai ya faɗa musu cewa ni dinnan manzon Allah ne Allah ya aiko ni sai Abu Lahab ya rika bi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙaryatawa yana tusalawa yana kushewa yana ce musu dana ne mahaukaci ne ku kyale shi kada ku saurare shi sai ya hana mutane saurare to sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan jaula sai ya dace da wasu mutanen Madina yan musu magana suka ce to in mun yi wannan me sakamakon mu yace aljanna sai sun ka karbi musulunci da suka je Madina shekara ta zagayo shekara ta goma sha ɗai sai suka aiko mutum shidda su zo su karwaba ko shekara ta goma sha biyu su karwaba mubaya'a su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ta zagayo ta uku sai sun ka turo mutum saba'in maza da goma sha biyu mata su jaddada mubaya a su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan lokacin ne kamar yadda mai tafsiri ya kawo zamu ji gaba kaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tare da rakiya Abbas suka zo daidai inda aka jiba shi dan yanzu suka yi alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta sai suka yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba manzon Allah hannu manzon Allah ya rika cewa sun yi mubaya'a za su goya wa manzon Allah baya akan manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina wannan ita ake ce ma bai'atul aqaba wanda mun ka karanta jiya ita ake ce ma bai'atul hudaybiya ita ce radiyallahu anhum wa radu anhu ita ma wannan mubaya'a da yawan sahabbai suna faɗin ta ka abu mun malikin jiya da muke karanta kissar sa yace ina cikin mutanen da sun ka halarci bai'atul aqaba ko da yake mutane sun yi ambaton badar a kanta yace amma wala uhibbu anna li biha madaran wa in kana badrun azkaru inda na yace ba ni burin a ce a karbe min bai'atul aqaba a sa ni cikin ahlu badrin ko da yake dai mutane sun ci son badar amma ni dai na hi burin wannan da ni samu wannan mubay'at da aka yi wadda bayan ta ne shekara ta 13 da zuwan manzon Allah da farkon musulunci kenan shekara ta 13 bayan saukar wahayi wadda bayan wannan mubay'at ce sahabbai suka rika sulalewa kaɗan kaɗan suna yin hijira daga makka zuwa madina to shine mai tafsiri ya ce da Allah ya ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum Allah ya saye daga mu'minai ya sai rayukansu da dukiyoyinsu mai tafsiri ya ce bi an yabduha fi da'ati su mi rayukansu da dukiyoyinsu wajen da'a Allah da neman yarda dai kan jihadi kamar jihadi bi anna lahum aljanna idan sun yi haka Allah zai ba su aljanna hadhihi al-aya nazalat fi bai'ati al-aqaba wannan aya ta sauka akan bai'atu al-aqaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lamma da'a quraishan ila ibadati Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira quraishawa zuwa ga bautar Allah farru min sai suka gudu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana abu talib hayyan abu talib yana raye wa khadijatu بنت خويلد دكما خديجه مات النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين فاستعصم بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kariya daga gare su su suke ba manzon Allah kariya fama kadara lahul kuffar kafurai ba su samun ikon kaiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala shay'in bisa ga wani abu falamma tuwfi abu talib wa khadija yayin da sayyidina yayin da sayyidina khadija ta rasu da kuma abu talib da suka rasu manzo Allah yana ce ba shekara amul uzri ba ma al kufaru fi an yanalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun yi tsammanin su iya kaiwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato an yanalu minhu su samu su taba wani abu na mutuncinsa fa kharaja yurid nafsahu ala al aba'il sai manzo Allah ya fito yana gitta kai ne ga kabilu yana neman su yi imani idza jaa al-hajj idan hajji yazo wa abu lahab min khalfihi abu lahab kuma yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullama arada jama'atun an yaqbalu duk lokacin da wasu jama'a suka so su karbi annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum hadha waladi wa huwa majnunun la tastami'u kalamahu la tasma'u kalamahu sai ce wannan dana ne kuma bai da hankali kada ku saurari maganar shi hatta atali qaumin min al-ansar amma zan Allah ya zo wasu mutane na Madina sittatun mutum shidda fa baya ruhu sai sun kai manzon Allah baya falamma raja'u fil amil qabil lokacin da suka koma shekara mai zuwa arsalu 12 akadu al bai'ata sai suka aiko sun ka zo su goma sha biyu da wayancan shidda na bara da shidda qali sha biyu kenan wa bil amil ladhi yali shekara mai zuwa ta goma sha uku kenan wato shekarar da manzon Allah zai hijira yali zalika arsalu ثلاثة وسبعين سيزن كايكو متون سبعين دعوكو رجلا نمج وعشر نسوان دما تتكي قدابوما fa akadul bai'ata sun ka karwara bai'atu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa azama rasul sallallahu alaihi wasallam ala al-hijrati ila al-madina sai manzon Allah yayi nihi yayi hijira daga Makka zuwa Madina falamma bai'u rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da suka yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ala annahum cewa su yusallimuna anfusahum wa amwalahum lahu ko yuslimuna suna miƙa dukiyoyinsu da kawunansu ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu sai sun ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma lahu su ko mi a sakamakon su ya rasulullahi sun ka ce za mu kare ka da irin ƙarhin da za mu kare kawunanmu da dukiyoyinmu ma'ana babu wani abin da zai kai gare ka na cuta sai in mun kare mu dukiyoyinmu sun kare to amma mu din mi asakamakon wannan aikin da mun kai qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu aljanna aljanna asakamakon fa qabilu albamu bai'ata sun ka kadi bai'a fa tabayu sun ka bai'a fa nazalat hadhihi alaya sai wannan aya ta sauka hadhihi alayatu wasafat bai'atahu wannan aya ta siffanta bai'atu wa akkadatha bi asharati awsafin ta kuma karfafa mubai'at da siffofi guda goma fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya inna allaha shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna al-muslimu muslimi yuslimu nafsahu wa malahu lillah yana miƙa dukiya dai da kai ne ga Allah talaban lil jannati saboda neman aljanna wal qawasu su kuma ke bantattun mutane ma'ana masu imani masu ƙarfin imani yusallimuna anfusahum wa amwalahum liwajhi illah suna mika kawunan su da dukiyoyin su don neman yarda Allah kaga akwai bambanci wayannan suna yi don neman aljanna su kuma wayanda suke sama da su ga imani suna yi don neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala fal kullu mubaya'a kowace bai'a ce wani zai yi bai'a zan ya samu aljanna wani zai yi bai'a kuma zan yi nemi yarda Allah annasu ala asamin mutane kuma hawa hawa suke al'anbiya'u ahrarun la yajuzu bai'u annabawa yantattu ne su dama wajen Allah suke ba sai an sayo su ba la yajuzu bai'u wal baquna al muslimun wa ghayruhum saura kuma musulmi ne da wasu su wasu za a tsaye sannan al kuffaru la yajuzu shira'uhum li'annahum najis su kuma kafirai sayan su ma baya yiwuwa don asalin su na kisa ne kaga akwai tabaka ta annabawa su dama wajen Allah suke sannan akwai sauran musulmi su ne za a saye za su yi mubaya'a su ba da kawunan su wajen Allah tabaraka wa ta'ala wasu suna neman zakin Allah da yarda Allah wasu kuma suna neman aljanna Allah dukkan su dai musulmi ne sai kuma kafurai su dama Allah ba zai saya ba don dama su najasa ne ba ruwan Allah da su فبقي الشراء خاصا بالمسلمين kenan wayanda za a sayi kawai su ne musulmi inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum huwa malikul ibad Allah shi amma mallakin bayi to me yasa zai sayi ka taba ganin mutun ya sai kaya ne in mutun zai sai abu dama zai sayo abin da ba nashi ba to Allah shi adda bayi to me yasa ya sayi wa maliku amwalihim kuma shi amma mallakin dukiyoyinsu to amma kuma yashtari shay'an huwa lahu ga Allah yana sayen abin da yake abin nasa ne to wannan sayen dama na girma ne na karinci ne kawai ana so a girmama ka ko ba a baka aljanna ba kayan ka la Allah ne rayuwar ka ma ta Allah ce ko ba a yi ma alƙawarin komi ba ko babu komi za a karɓa kuma baka da inda za ka kai ƙara amma saboda a girmama ka sai Allah ya sayi wato haza karamun wannan karimci ne laisa bai'an ba ciniki bane hakikatan la'anna al-kullu la'anna al-kulla lahu wa minhu wa ilayhi domin komi na Allah ne kuma komi daga Allah yake kuma komi zuwa ga Allah zai koma falamma waqa'at hadhihi al-mubaya'a lokacin da wannan cinikin ya kwa mu wannan bai'a ta kwa ihtajja iblis ala Allah tabaaraka wa ta'ala qala lahu to sai iblis ya kawo hujja ga Allah tabaaraka wa ta'ala sai yace في شريعتك من اشترى سلعة ووجد فيها عيبا يرد يردها to Allah cikin shari'ar da ka aiko ma manzanninka shari'a ce idan mutum ya sai kaya sila kayan ciniki sai ya isko akwai aibi ciki wato ka je ka sai wani kamar ka sai littafi sai ka isko yayi damage ko ka sai a yadi sai ka isko ya hukuje ko ka sai takalmi ka isko sun tsuha ko ka sai gari ko wani abu ka isko ya rufe mai zuwa za ka yi dama ko in ka sai gari ko shinkafa ka isko ya rufe mai zuwa za ka yi to sai iblis ya ce Allah in ka sai abu cikin shari'a ka ka isko ya lalace mai zuwa aka yi rudda ilayya ibadaka bi hukmi shari'atika bayan ka da sun ka lalace waɗanda ba na ƙware ba kamar sabbin su mana in ji iblis kamar san me su tun daga shari'a ya sai abu ya lalace mai zuwa ake mai hukum shari'a take fa kulluhum fi aibun fi shari'atika dukkan bayan ka suna da aibi wani makaryaci ne wani azzalimi wani bai da gaskiya wani yana da son kai kowa ma cikin bayi yana da nashi aibi to Allah tun da ka saye an kusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna cilikin da kai da su zaka ba su aljanna su din ba bayan kare bane saboda haka ka mai san min su ko da mai son za a yi ma dama gare shi an ka saye bale a mai san mai ai dama wanda an ka saye gare shi waje ne za a mai suwa to dama ai ba gare shi an ka saye ba to shi na iblis ka ce ma Allah tunda ka saye ka ki zaka ba su aljanna su ba na kwarai bane kowanne su ya taba wani abu na shari'a tunda ba su da kyau kamar san min su قال الله تبارك وتعالى في الله يتي من يشتري بالكرم لا يرد ما ما يشتري بعيبه duk wanda ya sai abu saboda tsananin girma karimci dama ai sayin na karimci ne ba na bukata ba sayin na karimci ne an saye don a girmama su an saye don a girmama su kuma wanda ya saye don karimci bai mai zuwa don ya isko aibi fi ayi shari'a cikin kowace shari'a min shara'i daga cikin shari'o'i wala fi ayi mazhabin min al mazahib haka nan cikin kowace mazhaba daga cikin mazhabobi wa ana sharaitu bi karami haka na sayi saboda karinci na babu idan labi kafar to sai aka rikitar da iblisu wanda yake ya kafirta innal ladhi yamliku shay'an wa yashtarihi hada ghayatul karam mutumin da ya mallaki abu sannan kuma ya sai abin wannan karshen karinci kenan haka manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam ya baka abu ka kiyata kuma ya sayi daga wajenka ka sannan a baka kuɗin a baka abin da abin da anka sayi gare ka inna allaha shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi an yabduluha fi da'atihi kal jihad su ba da rayukan su kamar da anka faɗi da cikin da Allah kamar jihadi bi anna lahum aljanna akada albay'ata bi qawlihi inna allaha Allah ya karfafa wannan cinikin da cewa haƙiƙa Allah akada ya karfafa akada bi harfikinna ya karfafa da harfin inna wasammahu shira'an kuma Allah ya ambaci abin ciniki ishtara min al-mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna hadha huwa thaman al-janna ita ce kudin akada bi jumlati al-ismi al-mu'akkada wato inda Allah ya ga dama sai ya ce inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum yu'tihim al-jannata ko a'tahum al-jannata ko sayu'tihim al-jannata in ya ga dama wato ya ce ya ba su aljanna ko zai ba su ko kuma ya ba su aljanna to Allah bai ce zai ba su ko ya ba su ba ko yana ba su ba bai sa jumla fi'iliya ba sai Allah ya sa jumla ismiya wadda ka gwadin tabbatuwar abu da haƙƙaƙe shi bi anna lahum aljanna cewa aljanna ta zama tasu bai ce zai ba su ko ya ba su ba sai ce ta zama tasu yuqatiluna fi sabilillah su yaki saboda daukar kalmar Allah fayaktuluna su kashe kafurai wa yuqtaluna a kuma kashe su akadal bai'ata bihada Allah ya karfafa wannan cinikin da kuma bai'at da suka wa manzon Allah da wannan wa'dan wato wa'ada wa'dan Allah yayi alƙawali haƙiƙanin alƙawali sai bil masdari alaihi bisa ga Allah tabaraka wa ta'ala atabi ala haqqan na gaske shi ma haƙuhu haƙƙan wato wato wannan alƙawalin gaskiya ta yi gaskiya ta masdaran mu'akkadan akara sai Allah ya karwawa da wani masdari kuma alƙawalin yana nan gaskiya ne fit taurati a cikin at-taura wal injil da cikin injila wal qur'an daga cikin al-qur'ani hadhihi al-bai'atu wannan cinikin akwai shi fi jami'il kutubil munazzala min as-sama a cikin dukkanin littafan da Allah ya saukar daga sama at-taurat wal injil wal qur'an sai Allah ya yi kirari tabaraka wa ta'ala yace wa man awfa bi ahdihi min Allah wa amman cika alƙawali bisa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana tambaya ko akwai wanda ya sani shin akwai wanda yake Allah cika alƙawali ma'ana babu la ahada awfa minhu tabaraka wa ta'ala babu wani mutumin da yake cika alkawali bisa Allah tabaraka wa ta'ala to tunda haka ne fastabshiru ku yi bushara amarahum an yastabshiru Allah ya umurce su gaba daya ya umurce mu duka mu yi bushara bi bai'ikum da cinikin ku allazi wannan da baya'tum Allah bihi kenan wanda kun kai ma Allah ciniki da shi wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan babban rabu ne rabu mai girma wasafal mubaya'a Allah ya siffanta bai'a bi asharati awsafin da siffofi guda goma kullaha tu'akkidu al-mubaya'a li yatahaqqaqu ma yanalu dukkan suna karwawa wannan domin su tabbatar da abin da sun ka samu minhu tabaraka wa ta'ala sayanaluna gayatul maqlub za su samu qulul abin da suka bida na ta'ibu
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala ya cigaba yana cewa at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizun li hududillah wa bashshiril mu'minin Allah ya siffanta su da siffofi goma guda bakwai daga cikin su sun kibantu da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala su ne attaibun masu tuba mai tafsiri yace haula'i baya Allah tabaraka wa ta'ala wa wasafahum bi hadhihi al-awsaf aidan wa annan sun yi mubaya'a wato baya Allah tabaraka wa ta'ala sun yi ciniki da Allah tabaraka wa ta'ala wasafahum bi hadhihi al-awsaf Allah ya siffanta su da wayannan siffofin aidan kuma hum kulluhum ta'ibun dukkanin su masu tuba ne mai tafsiri yace at-tawbatu al-khuruj min al-kufri ila al-iman wato akwai daga tuba ita daga kafirci zuwa imani wato inda al-awam kenan azinda daga kafirci zuwa imani wa inda al-khawas al-khuruj min kulli khalqin zamim wal ittisab bi kulli khalqin hamid shine mutun ya hita cikin dukkan dabi'ar da ba ta kwarai ba ya siffantu da dukkan dabi'a ta kwarai duk abin da ba kyau ka bari kai duk abin da yake da kyau shine tuba wa inda qawasil qawasi Allah ya rau taubatahum wajen kebantattun bayan Allah na kusa mutum ya tuba kada ma ya ga ya tuba wato ka tuba amma kada ka dauki kanka matsayin mai tuba ka dauka abin baiwa ce daga Allah kawai saboda in ka dauki ni mai tuba ne to akwai wani nau'i na tazkiya kana ganin ka tsalkaka kenan ni na kwarai nake don tubabbe nake a to yayin da abin da a tuba wajen kafurai shine su shigo musulunci yayin da tuba wajen musulmi shine duk abin da ba kyau a bari ordinary musulmi kenan duk abin da ba kyau a bari sannan duk abin da adda kyau a aikata to musulmi wato keɓantattun musulmi su ne waɗanda tuban ma suna ganin sun tuba ɗin amma tuban ma ikon Allah ne ya kawo su tuban ba ikon su bane ba ƙarhinsu ba ne ba iyawarsu ba ce zaɓi ne na Allah da baraka wa ta'ala yasa ka zama mai tuba to shi yana cewa tubtu minal matali wato da ningana tuba din ma na tuba da ningana tuba Allah na tuba da ganin cewa ni na tuba na tuba da ganin na tuba din tubtu minal matali da wasu kinin risalatu tauba ko yana bismil ilahi tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu wasu bai tuka goma sha bakwai ya kamata yan uwa su same su musamman cikin wannan lokacin a na urjura su tauba watakila gobe sai a dan zo a al'ataibun wato mutum ya الخروج من كل خلق ذميم وليس من كل خلق حميد وإن خواص الخواص ألا يروا توبته العابدون ما سبوتا ga Allah tabaraka wa ta'ala masu tsalkake Allah masu tsalkakewa wajen bauta Allah tabaraka wa ta'ala al-mukhlisuna fil ibadati al-abiduna ala thalathati aqsam mai tafsiri yace masu bauta Allah kashi uku na ahlul ibadati akwai mutanen ibada wa'anda suna bautan Allah tabaraka wa ta'ala suna raja'in aljanna suna tsoron wuta akwai al'ubudiyya wa'anda suka bauta ma Allah su kuma suna neman yarda Allah akwai ahlul ubudati wa'anda ba su ganin kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala wato su alla haula wala quwwata illa billah in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ba su da wani ƙarfi cikin ibadan ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai mun ka bauta ma kuma dama da taimakonka mun ka yi bauta saboda haka mu cikin ibada ba mu da komai akwai masu ibada don neman aljanna akwai masu ibada don neman yarda Allah akwai masu ibada suna ganin ibadan ma ba su da komi tsintsar iyawa Allah ce tabaraka wa ta'ala su ɗan ubuda kenan wa hadal ibadatu humul awam masu ibada su ne amawan mutane wal hawasu kebantattu ahlul ahlul ahlul ubudiyya sune ahlul ubudiyyati man ya'maluna ubudiyyatan lillah la khawfan minan nar wa la raghbatan minal janna suna yi ne don neman yarda Allah ba don tsoron wuta ko kwadayin aljanna ba irin rabi'atul adawiyya kenan ko tana Allah in na kasance ina bauta ma saboda kwadayin aljanna ka Allah kada ka sani in kuma ina yi don tsoron wuta Allah kada ka sani kada ka kada in ina yi don tsoron wuta tace Allah ya sa ka wuta in ina yi don neman aljanna Allah ka hana nan ka ce ke don me kika tace ina yi don Allah ya isa bauta don ya isa ayi mai tabaraka ta'ala Allah don ya isa ayi mai kaga wannan kosawa ce gaban Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda bai kosa ba kuma zai gani to ai kai in babu aljanna kuma sai su kuma sauran bayin Allah suna ganin ibada ba ta ku bace komi kayan Allah ne tabaraka wa ta'ala iyawarsa ce alhawlu lahu wal quwwatu lahu tabaraka wa ta'ala wato wa hawafa yabdunu wajen Allah wa ahlul ubudati hum abidullah tabaaraka wa ta'ala sune bayin Allah tabaaraka wa ta'ala wa laysa lahum amalun ala jiddihim ba su da wani aiki nasu na kokarin su na karan kansu komi nasu sun ban ma Allah tabaaraka wa ta'ala alhamidun masu gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala lahu gare shi ala kulli halin bisa ga kowane hali shi ma Allah ya siffanta su da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ma godiya Allah ibada ce mai zaman kanta saboda haka ya kamata kowane bawa cikin kowane yanayi ka samu kanka ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wani sai ya ce to wanga yanayi da ake ciki shinkafa ta kai dubu hudu mai yayi tsada abinci babu komi ya lalace babu zaman lahiya me za a yi ma Allah godiya akai akwai da yawa duk yanda muka ganin kanmu cikin damuwa har yanzu muna cikin sauki inda za mu kwatanta kanmu da wasu al'ummomi da bara war haka muna cewa akwai matsuwa amma mu ma mun san bara ana cikin walwala inda za ka kwatanta bara da bana to har yanzu ai ba akwai makula ba akai makula ba kuma ma har yanzu din mutum nawa an ka gani sun mutu saboda yunwa saboda haka tasarrufi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma dama inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim har yanzu dai akwai fage mu wa Allah godiya tukuna cikin kowane yanayi mu wa Allah godiya Shehu Tijjani yana cewa la a'jaza la a'jaza mimman ajaza an alhamdulillah babu wanda aka sashe rabbo wanda yake kowa zama rabbo na kasa kasa wanda ya kasa cewa alhamdulillah to akallan abu dai mu ce alhamdulillah cikin kowane yanayi har yanzu dai akwai rahma Allah tare da mu kuma in ka ƙara dubawa duk yanda lamari ya kai ka in ka duba ƙasa gari ka zaka ga wasu na can in sun kallo ka za su ce kai ma kana cikin ni'ima to muwa Allah godiya dama Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar in mun gode zai ƙara mana ita kanta godiya ibada ta alhamidu azza'ihuna masu azumi asalin siyaha shine mutum yayi tafiya don neman yarda Allah malamai suna cewa siyahatu hadhihi al-umma as-siyam abinda siyaha cikin wannan al'umma shine yin azumi don mai siyaha can dori zai yanke cin abinci ya bar abin sha ya bar duk abubuwan jin daɗi ya hita don neman yarda Allah to siya mu kenan mun aje ci mun aje sha mun aje iyalai mun aje duk wani abu na jin daɗi don neman yarda Allah الصائحون masu azumi السياحة في هذه البلة هي الصوم الراكعون الساجدون masu yin ruku'i su yi sajada wato ana nihin masu sallah Allah ya keɓanci ruku'i da sajada cikin sallah saboda girman su al'amiruna bil ma'ruf to wayannan da anka fado duka at-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun wayannan duka sun keɓanci Allah tabaraka wa ta'ala to sai al-amiruna bil ma'ruf masu horo da alkhairi والناهون عن المنكر ما سهني دغا ابيكي horo da alkhairi da kuma hani daga abinki wannan ma ibada ce kuma Allah ya yabi musulmi da wa'annan kyawawan halaye horo da alkhairi yana daga cikin abubuwan alkhairin da Allah yake banci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su Allah yana cewa lokacin da yake ma al'umma annabi kirari yana ce muna kuntum خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun kasance yayyen al'umma wadda Allah ya fitar kan al'umma kaf cikin al'ummomi babu kamar wannan al'umma sai Allah ya kwaɗi wasu khasa'is wasu ke bantattun al'amura na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamuruna bil ma'ruf kuna horo da alkhairi kenan yana daga cikin inda al'umman manzon Allah ta bambanta da sauran al'ummomi horo da alkhairi wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani daga abiki to wannan hali horo da alkhairi da hani daga abiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen mu akan lalle a ci gaba da haka yana cewa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yab'athanna Allah aw aw la yusallitanna Allah 'alaykum shirarukum fatadu khiyarukum wa la yustajabu lakum Allah ya ce manzo Allah ya ce wallahi ku rika yin horo da alkhairi kuma ku rika hani daga mugun aiki in ba haka ba Allah zai kawo miyagu daga cikin ku ashararai ya ba su jagoranci na kwarai ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a Allah ya kale ki karbawa to al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani al-insanu faqihu nafsi da kowace unguwa dattijo guda yana maganin shiganta ga unguwa da ciji guda in yayi tsaye ba wanda zai zo da wani munkari ga unguwa amma yanzu haka nan muke a'a mun kai yau idan ɗanka ya yi abin da ba daidai ba an ka yi mai magana sai ka ce an aza mai kiyayya don an gane kaza don an gane kaza ina ruwanka da shi horo da alkhairi da kuma hani daga abin yau ya yi ƙarfi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mun bashi mun bar wata miza babba wata alama babba daga cikin alamominmu wayanda Allah ka yi mana kirari da su lallai mu tashi tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda ya ga abin da ba daidai ba falyughayyiru bi yadihi ya canza shi da hannu ne falyughayyiru bi yadihi wannan yana zuwa ga masu mulki da sarakuna da shugabanni na siyasa da shugabanni na mulki duk waɗanda Allah ya ba al'amru wan nahyu ga hannunsu su yi tsaye idan sun ga abin da ba daidai ba su hana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu hikima wanda ba su ba kuma wa in lam yastati fa bi lisanihi wanda bai iyawa ga malaman kunan masu wa'azi sai su yi tsaye su faɗi Allah ya hana kaza a bari in kuma wanda ka jin magana kana ka kira shi kai mai nasiha ya bari in kuma wani aiki na alkhairi kaka ya kamata ai kai mai nasiha ya aikata fa in lam yastati fa bi lisanihi in bai iyawa in bai yawa da harshe fa bi kalbi ya kyamaci abin kuma kada ya zauna da masu yin abin kada ya goya musu baya da yawa mukan ga abu ba ka so baka yarda ba amma kuma sai ka zauna da mai in ka zauna da mai kamar ka karɓa kenan ka yarda Allah ya kiyaye wala aminu bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar Allah ya ce wal hafizuna li hududillah wannan shine cikon na bakwai na ayyukan da suka kibanta da Allah tabaraka wa ta'ala masu kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin ayi bushara ga masu imani كان العرب يقولون إن العدد ينتهي عند السبعة لا ربا سنة سوى عدد ينا قاريوا إن أنت كيف بقي إذا لا ربا سنة كذا سنة كاو بقي تسوى عدد يا قاري كاغني التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون لامرون بالمعروف أن كيف بقي sai Allah ya ce wannahu na anil munkar to laraba in suna lissahi in sun lissafa bakwai to na takwas din sai a ce wawu samaniya da na takwas in an waɗi ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai to na takwas din sai a sa wawu laraba suna cewa adadi in an jero abu ana lissahi in an kai bakwai adadi ya ƙare sai a yi goyo sai a ce wa kamar wanda muka cewa goma sha sha ɗaya ko ishirin da ishirin da ishirin da kaga kira ya kare kenan da an kai goma sai aka mu sha sha sha in an kai ishirin sai a ce da da da da a asab'a al'a wa asab'a akhirul adad fi babil ahad sab'atu wa akhirul adad adad fi babil asharat sabu karshen ida cikin babin ɗaiɗaiku unit kenan unit ɗaiɗaiku in an kai bakwai sannan ƙarshen ƙida in an kai ga goma goma ten kenan wato an kai saba'in kenan fali hala ja alwawu wara as-sab'a wa min an-nuhaj man yaqulu wawu samaniya daga cikin malaman nawa kuma su wawu ta takwas wa huwa alwawu alladhi ya'ti ba'da sab'atin min al-a'dad shine wawu wanda ka tuwa bayan bakwai daga cikin kididdiga at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'iqun ar-rakibun as-sajidun al-amirun bil masajid wan nahuna وهذه صفات صفات سبع وإن صفه في غلام ليس فيها واو والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بالجنة سوكما سيانك واو واو سبع عدد يا كي كرشي وتقيم المؤمنين بشارة الجنة هذه عشر صفات وتتاتي عشر صفات وأن صفه في غلام مكينا ما تفسير يمشي وصفه من ذات الزور في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب وتو وإن ذات قائد والذاكرون الله كثيرا والذاكرات sannan wa ashiru fi suratul mu'minin qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un suma wa hiya al-kalimatu allati tuliya biha ibrahim da Allah yake wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wa innan goma dinnan da wa'annan goma da wa'annan goma talatin kenan su ne wa'anda Allah ya jarabi annabi ibrahim na ma kana lin nabi
ma kana lin nabi walladhina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله تبارك وتعالى يشتكى بين السوى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ce ma kana lin nabi bai zamo ya kamatu ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu da wayanda suka yi imani an yastaghfiru su nemi gafara lil mushrikina ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da sun zamo ma'abuta kusanci min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana gare su cewa su din nan ashabul jahim yan wuta ne mai tafsiri yace nazalat fi abi talib inda ma hadarat wafat wannan aya ta sauka kan abu talib yayin da mutuwa ta zo mashi a hadarat wafat atahu rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu manzo Allah ya zo yace masa ya am ya baba wato larabawa suna ce ma'ammin su dan kanin dan uwan uba ana ce mai ammi qul kalimatan wahidatan ahajju biha laka inda Allah ga wani kalima ɗaya wadda zan tsaya ma in zame ma lauya da ita gaban Allah tabaraka wa ta'ala qul la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah kace la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah fa jaa abu jahl wa jalasa bainahu wa bain rasul sallallahu alaihi wasallam sai abu jahl yazo ya zauna tsakanin abu aqalib da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sara yaqulu lahu abu jahl yana cewa la tarkab an millati abdul muttalib kada ka kyamaci addinin Abdul Muttalib kada mu manta Abu Talib shine wanda yake cewa wa laqad alimtu bi anna din Muhammadin min khairi adyan al-bariyyah dina haqiqa na sani wa laqad alimtu ko shahid cikin wani abu na shaida bi anna din Muhammadin cewa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam min khairi adyan al-bariyyah dina shine mahihicin addinan talikai duka na tabbatar wannan shi ne mahimmancin addini to shi ne abu jahal yake cewa kada ka kyamace addinin abdul mutallib a dama ai ya ce dini muhammad min khairi adyanil bariyati dina wa abd munaf da addinin abd munaf mut ala dini ajdadika ka mutu akan addinin kakannin kuma yadda Abu Jahl ka cewa falam yaqbal Abu Talib kalima Abu Talib bai karbi kalma ba fa alaha alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya matsa mai fa qala lahu wallahi laula al-khawf min as-sabba min min min as-sabba ba don tsoron zagi ba wal ari da aibi an tu'ayyara anta wa ihwataka a aibanta ka kai da yan uwanka wai yana jin tsoron a aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam da yan uwa ne a ce babanka ya ji tsoro wai fataka anna abakum jaza'a babanku ya ji tsoro inda mauti la qultu hada na hadita to wannan ma magana ce ba ma'ana na yarda na yi imani amma ba ni son a aibanta walakin idza qultu hal an tabqa lakum subba in in fadi za a ci gaba da zagi fa kharaja rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito ولم يسمع منه الكلمة بعد ذلك أتكم من الله بيت كلمة بشيء من الله بيت جاب شيء من الله بيت جاب أما أتاه بعد ذلك أتاه العباس أي عباس يزوج وقال له عباس يتي لقد قال الكلمة والله يا ولي كلمة والله يا ولي جاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم أسمع من الله يتكلم كم دي والله بيت جاب wannan ibnu hisham ya kawo shi sira shi ya kawo shi falamma mata ala annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu sai manzo Allah ya ce sa astaghfiru laka to ai manzo Allah ya sani ba a nema makafuri gafara Allah sai manzo Allah ya ce sa astaghfiru laka zan nema ma gafara malan unna an zalika in dai ba hana ni ba fa qala ba'd as-sahabati idan nastaghfiru li abaina mushrikin sai wasu daga cikin sahabbai suka ce to mu ma iyayen mu mushrikai ma za mu nema musu gafara ونزلت هذه الآية في أن آية تستوكا الله أعلم بمراده بذلك أما دي من سني أبو طالب يابا من ذو الله كاريا في يد قوة كما ياتي يعيش كما عباس ياتي يا وجه وده ده لمرين ينا وزم الله تبارك وتعالى أما من سني idan dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada takalmin sai yace a zagaya duk wanda ya ga takalmin nan yace ashhadu an la ilaha illallah ai mai zamana da aljanna idan manzon Allah yana isku usub ni ba'adatul ayadi yana kutuba cikin suke ukaza kamin manzanci ya ce rahimallahu qussan wa inni la arju an yub'atha yawmal qiyamati ummatan wahda manzon Allah ya ce Allah ya ji kan qussu ina fatar za a tashe shi ranar alkiyama shi kadai a matsayin al'umma to me zai hana Allah ya ce ma Abu Talib gafa ila da rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib kana yuhibbuka wa yansuruka abu dalib yana son ka yana taimakon ka wa kana yahinnu alayka bima nafa'ta yana tausayin ka kai kuma umhanin mai kan abu dalib ala wajadtuhu fi waqtin nar fa akhrajtuhu hatta sara kharijan nar yace to na isko shi tsakiyar wuta ne kokari ni jawo shi har ya kawo bakin kowa ne fitar da shi daga ciki fi dhahdahin min an-nar tsakiyar wuta sai na kawo shi bakin gaba bahbahin minan nan baqitu baqiyat aqdamuhu faqat qawu ne dai a ciki amma duk sauran jiki ne wannan duka kinayoyi ne baqiyat aqdamuhu faqat hiya allati fi an-nar walakin bi baqai aqdamihi fi an-nar yani yubli dimagu qawu ne dai a cikin wuta amma fanya dai tana tawarwa هذا هو صحيح في اسلام ابي طالب شيو yace wannan ne ingantacciyar magana akan musulunta Abu Talib haka yanzu cikin muslim da sauran littattafai a akan musulunta Abi Talib wa ahlul jannati min ahlil baiti yad'una islamahu wa ahlul mahabbati ma'atu ma'abuta soyayya daga cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yad'una islamahu suna faɗin musuluncin Abu Talib walakin ma saha amma wannan magana dai ga yadda take bata inganta ba lamma qalu innahum sayastaghfiruna li abaihim al mushrikeen nazalat ma kana lin nabiyyi har zuwa karshe a lokacin da suka ce za su nema uwayensu da kuma kakanninsu mushrikai gafara sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ma kana bai zamo yan bayyana ya kamata balin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam walladina amanu da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen su neman gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da sun zamo makusanta aidi qaramatin min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa su yan wuta ne ashabun nar ma su alal kufri sun mutu akan kafirci falam tabqa arabatun bainakum wa bainahum babu wani kusanci tsakanin ku da su la tastaghfiru lahum kada ku nema musu gafara walladina qalu innahum sayastaghfiruna li abaihim wa in suka ce za su nema ma wayan su gafara ihtajju bi istighfar ibrahim li abihi sunni kawa hujja da annabi ibrahim ya nema ma mahaifinsa gafara insha Allah wannan zamu dakata da yake akwai tambayar da aka yi jiya wani dan uwa yayi tambaya cewa a maganar da aka yi cewa mutanen da suke an yi magana akan neman sadaka da kuma taimaka ma mabukaci cewa yana daga cikin alama imani idan mabukaci ya nemi abu ka bashi to me idan mabukacin ya zama mai kasuwanci ne da roƙo misali kamar yadda aka saba yanzu ƙarya yake akwai mutanen da professional bakers sun saba an ɗauki abin sana'a yana da kuɗi amma zai rika zagayawa ya nemi wannan ya nemi wannan ya kamata a bashi malamai cewa sun kai inda ka tabbatar mai roƙon ba da gaske ya kai ba to in ka tabbatar ba da gaske ya kai ba to ka kama shi bal abin da ya kamata ma kai mai wa'azi ka ja mai kunni wayanda aka magana din nan masu roƙon wanda sadaka hannun su za su ji Allah tabaraka wa ta'ala